امسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم قوم شاء شدكو وبيا قوم شاء شدكو ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu ai da arba'in da ɗaya daidai wanda ya daidai da shida ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa kamar yadda aka sani a muna cikin wannan risala wadda take magana akan nuru taqwa wa zulumatul ma'asi kuma an yi bayanin ta takaice wanda jiya mun karanta kusan ƙarshen dalilan da ke nuna cewa wato taqwa tana da gaitu ahammiya kuma sannan idan aka rike ta ko aka aikata ta za a samu rabo na duniya da lahira wanda muka yi na ƙarshe shine namba na biyar da aka kawo ayoyi innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum waɗannan abun kusan guda uku su ne nake tunanin zan ɗan ƙara masu wani haske kaɗan akan yadda mun kai saboda je mun yi a gurguje ala'ujala saboda lokaci kun gani an yi maganan ga masu taɓawa wanda Allah tabaraka wata ala ya kaddara za su tsira kuma haka faɗi abin da za a ba su amma sai aka faɗi aljannan nan kamar yadda wasu ke tunani an yi magana su ƙi yin komi kamar yadda na yi bayani can baya mutum a nuna mai ga aikace-aikacen da ya kamata ya yi sai ya ƙi sai ya ce aljanna ta mai rabo ce ya ƙi yin komi kun ga ya nuna ba haka ba ne tabbas kalman haka ne cewa aljanna ta mai rabo ce amma kuma mai sanya rabautan kuma akwai abin da ya yi ina fata an gane kun ga sai da aka yi magana da aka ce ga sakamakon su za su samu abin da Allah sai aka faɗi sifan yanda suke kanu qalilan min al-layli ma yahjaun da daddare ba sa yin bacci gaba daya su koma su yi ta bacci su shanya daren duka a sukan ba da wani lokacin su muhimmi su yi salloli da daddare ba ana nufin kwata-kwata mutum ba zai kwanta ba ne a'a sukan cire lokaci kuma mai tsada a daddaren nan kuma su yi salloli su gana da ubangijinsu don haka wannan ke nuna mana sallar dare tana da gayatu ahammiya sannan kuma bil ashari hum yastaghfirun su rage lokacin kafin sallar asuba kuma shi ta neman Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu kada mutum ya yi tunanin cewa wai in an ce ya nemi gafara har kwakwalwar shi ta ba shi tunanin cewa mai ya yi wani alama ce ta rashin fahimta saboda wanda za a ce in a ce bai komi ba shi ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam amma da kan shi yakan ce Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni to in shi zai ce haka Allah ka gafarta min abinda na gabatar da wanda na jinkirta da wanda na yi a ɓoye da wanda na yi a bayyane da wanda na ƙetare iyaka ina sane na aikata duka gafarta mana min babi aula wani ya nemi gafara sannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma daga annabi bayan annabi sai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu to kuma shi ya roƙi manzon Allah a gaya mai abin da zai riƙa yi na istighfar yace kakka bari bayan kowace sallah in kai ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni fa innaka antal ghafurur rahim shi aka ce yayi wannan ashe kenan kaga ba karamin abu bane tunda inda za a ce wani kada yayi waɗannan bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam farko sannan sai na abubakar sun yi iya kokarin da za a yi don kusan duk abin da annabi zai yi a rayuwarsa suna tare da sai na abubakar amma ku duba yadda aka ce ya yi don haka istighfar yana da gayatu a hammiya kullum mutum ya yi kokari ya ga cewa guda nawa ya yi kuma shi din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yakan yi istighfari wata rana a rana so saba'in ko saba da haka ma to zai haka mu guda nawa muke yi wannan shine abu da nake so an gani sannan bayan haka nan kuma wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum mutum ya tsaya ya rika kallo cikin dukiyarsa gwargwadon wadata ka gwargwadon abin da zaka cire ba a dora ma kai sai abin da take iyawa la yukallifu Allahu nafsan wa nura kace illa ma ataha Allah bai dora ma rai sai abin da ya bata abin da ya ba ran shi yake ta yi na sha ba da misalin nan in ce idan toron giwa ya je daji ya kakkarya itace zomo shi ma in ya je kakkarya ciyawa kowa in yamma sai sai hutun gajiya kowa ya daidai da nashi kun ga ba a kwatanta abin da zomo zai yi da abin da toron giwa zai yi to haka ake wajen abin nan za ku ga wasu mutane suna da ɗan kaɗan shi yasa aka ce sadakar da tafi kowace sadaka shine sadakar mukil mutum yana da kaɗan amma yana iya ba da kuma cikin kaɗan ɗin ya balla kuma yi wani abu wannan duk inda mutum ya gamsu ba ci akai ka kawo duk inda ka gamsu ya zama dai kana da wani kaso ta yadda in ka zama daga cikin ka gabatar da wani abu watakila ciki za ka samu abin da zai cece ka ranar lahira ka bar wani gurbi shi yasa muka karanta littafi utruk asaran qabla rahil ka bar wani gurbi ka bar wani abu kafin ka tafi kama kamar yadda ne misali jiya mutane yanzu kullum neman uzuri suke wannan ya ce saboda kaza saboda kaza abin da nake so in tuna maku wani abin mamaki ga ladan nan wata mata ranar nan ga kafin ai sallah sai ta aiko shi da dubu biyu ta ce wannan dubu biyun tun kafin a sa corona ta hana zuwa karatu ita dama kullum in ta zo ko tana ba da naira goma ne ni na manta abin da ta ce tana ba da to da ba a zuwa sai ta ta asusun naira goma goma ta ta yi ta ta yin asusun ta ta yin asusun suka zama dubu biyu sai ta ɗauko su ta ce ya zo ya kawo saboda in sallah ta zo za ta kashe su kun ba ta da bukata kenan sai ta ce idan sallah ta zo za ta kashe dubu biyun aka kawo dubu biyun nan na sa ta aljihu na rasa abin da zan tuna za a yi da su tun da yanzu ba abin nan din ba daga baya na tunani ɗazun nan na tuno da magana na ce mara ka ga matan nan ka ji abin da ta kawo yanzu ɗauki dubu biyun ta ka je ka sawo mai ka zuba mata a janareto kowanne ma ta samu ɗauka dubu biyun ta nan zuba mata a cikin janareto na ai karatu da kuɗa dubu biyun ta kuma ga sha Allah ya sa yanzu ba wuta ba kun gani ko dubu biyun ta na nan cikin janareto ku gane latsafan da nake so in kawo kaga ba a ca ba ta da bukata tunda har ta ɗauko kuɗin da sallah ta zo gab da sallah ina cikin nan ya zo da dubu biyun gashi nan zanne yana ji ta kawo dubu biyun nan ta ce ga dubu biyun nan in ta bar su sallah ta tadda su a gida za ta kashe su jama'a muna ganin ba ta da bukata da ta haka tunda har ta faɗi cewa in sallah ta zo za ta kashe amma ta san tana ba da goma goma kullum in ta zo to yanzu ba ta zuwa ba a zuwa bari ga dubu biyun da ta tara na a goma gomanta kaga irin waɗannan shine za ka ga mutum kana ganin shi kamar wataƙila ta kuma yanzu cikin ɗaliban mu yanzu ai akwai mata akwai mata ga wanda ya kawo tan ya kawo abu nan ɗinta nan tana zuwa nan markas amma kun ga yanzu tun da aka tafi nan ita ta mutu ma shi ya zo ga mun ya ce wata ɗaliban mu tana nan mai ƙoƙari amma yanzu ta mutu cikin wannan rubibin ta mutu an tsaya kenan komi ya tsaya so ba dole bane in wani abu ya zo kaga ka shanye shi balle ka ce sai bayan ka gama shanyewa ka dawo ba haka bane so da haka waɗannan abubuwa suna da gayatu ahammiya ku lura da wasu abubuwa da muka taba karanta a can baya aka yi magana aka ce farko a littafin mu da muka karanta ne da atu rasul li ashabihi sallallahu alaihi wasallam aka ce al ubudiyatu lillahi azza wa jalla ashrafu maqamun lil abdi bawa ya samu kanshi mai bauta ya san shi bawan Allah ne kullun tunanin shi yaya za a yi wani abu ya ya samu zuwa kusa da Allah wannan shine mafi girman matsayi da Allah zai ba mutum kullun kana tunanin me za ka yi ka zo kusa da Allah sallah za ka yi me za ka yi sannan muka zo muka ƙara karanta wani babin cewa lokacin da mutum ya yi sallah duk sadda kai sujada ɗaya kana ƙara zuwa kusa da Allah ne kai ku ɗauko yariyar nan ku dade suna mana magana kware su kaji ko saboda haka idan aka zo mutum yana bautan nan shine mafi kusanci to kuma shine mafi darajar da bawa zai samu ya samu yana yin wani abu kusa da Allah muka ƙara karanta wani littafin aka ce min taufiƙin lahi azza wa jalla lil abdi an ya arifa khatar al-auqati wal anfasi wa an yusabiqa al-auqati wal alfasi wal anfasi lit ta'ati yana daga cikin mafi girman daraja dacewar da in ka ji ana cewa ka dace ba ana maganar duniya bane in ana maganar shari'a mutane da yawa in ka ji suna cewa wane ya dace wane ba shi da matsala wane ba shi da problem wane ya zama don wane ya zama goska wane ya zama wane ne duk sammu ma shi to duk yarurrukan da ake yi na mutane su ce wani bai da matsala galibi sukan kalli abin da ya samu ne a duniya su ce bai da matsala amma ba sa kallon lahira ba sa kallon ya yake game da tsakanin shi da Allah ba shi suke kallo ba abin da suke kallo yadda aka aka ba shi jarabawa a duniya ya samu wannan abu sai su ce wani bai da matsala to a shari'a ba shi bane rashin matsala min tawfiqin lahi wannan lil abdi dacewar da bawa ya samu dacewa a ce ya dace a wurin Allah shine an ya arifa khatar al awqati wal anfasi shine mutun ya san muhimmancin lokaci da lumfashin da aka bashi nan da yake yi da lokacin da aka baka shekarun da aka yanko ma 60 ne 70 ne 80 ne Allah shi ya san nawa ne amma ka san wannan mahimmancin mai kai cikin wannan rayuwai lumfashi guda ɗaya in ya fita ba zai dawo ba abada ka san mai kai da shi kafin ya fita ka gano wannan mahimmancin lura da wannan abun shine mafi girman abin da Allah zai ba bawa a ce bawan ya dace in ya san wannan shi kuma wa an yusabiqa al-awqati wal anfasi bi ta'ati sannan ya yi rige-rige na wannan lokacin da aka bashi kafin shekarar ka ta sama yanzu daga yanzu in Allah ya sa muna raye aka ƙara zuwa an zabta da wani bangare na shekara har kwana ɗari uku da wani abu to mutum ya lura nawa nawa me yayi cikin ɗari uku da wani abu nan da za a zabtare su tafi ba za su dawo ba har abada kusan dai mun karanta idan yini ya zo yau din nan yau yau yau wace rana yau yau yau alhamis to yau din nan da alfijir ya fito sai da ya kirari ya ce ya dan adam ka yi kokari ka ci moriyata don in na wuce ba zan dawo ba har abada ba a iya kwanakin ka uku ne jiya ta riga ta wuce ba yadda za a yi ka dawo da ita yau ita ce ake kallon me za ka gabatar a ciki gobe baka san yadda za ta zo ba kana cikin yan gobe ko ba ma cikin yan gobe Allah shi kadai sani kuma ba abin da zai canza abin bai yiwuwa ba ma cikin yan goben mai wani abu a maido mu cikin yan gobe in muna cikin yan gobe muna ciki in ba ma ciki ba ma ciki saboda haka sai ka kalla haka hasanul basar yayi magana to wannan shine babban abin da mutum zai sa a sa a ransa ya sa muhimmancin tunanin wannan rayuwar da take tafiya me muka yi a ciki sannan idan mutum ya tashi sai ya yi ta nema duk wani abu da kaga an ce maka sababi ne na kubuta daga shiga wuta to ka yi shi sa muka karanta wancan littafin da karamar sallah saba'una sababan lin najati minan nar samanuna ne ma ba saba'una ba samanuna ko a wannan sababan lin najati minan nar sababi har tamanin wanda za su yi sanadiyar mutum ya zama bai shiga wuta ba to kullum kai ta nema duk abin da ka ji an ce wannan abun zai iya sababa baka shiga wuta ba kai kokari ka aikata shi kakkare na shi ku duba nan in ka karanta kul huwallahu so goma a rana a yini kawai ka karanta kul huwallahu so goma ka samu ka karanta ta so goma ta zama kariya wajen shiga ka wuta ga suratul mulk ga kaza ga ga nafila azhar kai raka a hudu gabanin azhar kai raka a hudu bayan azhar sun zama katanga wajen kaka shiga wuta jama'a yanzu wannan mutum ba zai tsaya kalli wani ba in ka kasa wani kai wani amma shagala ba ta bari wani ma yana ganin abin kaman wasa ne yana ganin in an je nan yanda ya san nan da haya gaga yakan yi ya samu wasu abu lahira ma akwai haya gaga to sannan bayan haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku duba saboda muhimmancin wannan abun annabi da kanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa da aka saukar da aya aka ce wa anzir ashirataka al-aqrabin kai ma yan uwanka na kusa gargadi ka gaya masu maganar lahira ba wasa bace mutane sun dauke ta da wasa waɗannan aikace-aikacen da ake magana duk wanda ya durfafe su yana yi abin da yake nufi fa yana so ne ya kubuta lahira to ga yama mutanenka ‘yan uwanka kas su je suna tunani su ‘yan uwanka ne don haka ba su yi komi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya tara kamar yadda abu huraira radiyallahu anhu ya fitar da hadisi ya ce ya ce wata rana annabi ya tara su ya kira ƙuraishawa gaba ɗaya a dunkule ya ce ya ma'ashara ƙuraishin ya ce ya ku jama'al ƙuraishawa an kiru an fusakun minan nar ku kare kanku daga wuta gaba ɗayansu kenan gaba ɗaya ku kare kanku daga wuta ina gaya maku gargadi sannan ya koma bayan ya kira su gaba daya ya ce ku kare kanku daga wuta fa inni la amliku lakum min Allah darran wala naf'an dan ni bani iya mallaka maku wani amfani ko cutarwa daga Allah ba zan iya maku komi ba ya ci gaba da kira ya ce ya bani abdulmanaf danginsa ya bani abdul muttalib danginsa duk ya kira su ya yi ta gaya masu ku kare kanku daga wuta ya kira ya ammatar ya safiya ammata rasulillah gwaggon manzon Allah ya kira Abbas ya gaya masa ya babban manzon Allah kowa ya kare kanshi daga wuta ban ne maku komi tafiya ta tafiya ya ce ya Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Fatima diyata salimin ni min mali duk wani abu nawa na dukiyata in kina so roke ni in baki amma wa amali amma ke aiki fa inni la amliku la amliku laki min Allah naf'an wala darran ban iya mallaka maki komai daga Allah dan haka in zaki wani abu ki yi yanzu kada mutane su zo ranar kiyama da aiki wannan yayi aiki wannan ya aiki wani ya taho ya ce shi dan uwana ne ko ke ta ce baki komai ba bani iya mallaka ma wani wani abu a wurin Allah in bai komai ba ashe kenan ya nuna zamu yi aiki zamu iya ka abin da zamu iya ina fata an gane to saboda haka waɗannan abu suna da gayatu ahammiya shi yasa ake ware wasu aiki da ake ganin za su iya kusantar da mutum zuwa ga Allah a fara a waro su a rika magana da su musamman ana magana kansu shi yasa ake girmama wannan maganar salatul lailin nan da ake sallah da daddare tana da gayatu ahammiya karanci na taba ga makwasa al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yake magana yana cewa ya ya'yana ku yi ƙoƙari komin taɓaci a zama ko raka'a ɗaya za ka iya yi cikin dare kafin alfijir ya fito wato wuturi kenan in ko har ya sulle to mutum ya yanda za a yi maido shi ya sai yanda za a yi saboda haka sallan dare matsayinta babba ne saboda haka wallazina yabituna li rabbihim akai maganar qur'ani da ya sanu yana ambatowa yana ambato mutane aka ce mutanen kirki ibadur rahman da aka kawo ayyukan su ana magana sai aka ce wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman su bayin Allah mai rahman nan su ne waɗanda suke ambaton ubangijin su tabaraka wa ta'ala sannan suna ambaton shi suna sujada gare cikin dare duk inda za a faɗe su haka za a yi abun nan ba inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar duka abinda suke nema din nan dai kada a shiga wuta waɗannan aikace aikace duk dan kada abin nan saboda haka ake magana ana cewa a yawaita sallan nan mun karanta baya can Bilal ya fitar da hadisi radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni yana cewa alaikum bi qiyamil layl ina yi maku umarni da ku rika tashi da daddare ku yi sallah komin kankantar ta fa innahu da'bu salihin qablakum domin wannan shine al'adan mutanen da ke gabanin ku duk wani wanda ke son ya je kusa da Allah tabi'arsa yakan tashi da daddare yayi sallah komin kankantanta kuma ya roki Allah tabaraka wa ta'ala a ciki wa inna qiyamal layli qurba ay qurbatun ila Allah in mutun yana yin sallah da daddare wannan shi ke ba mutum kusanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa munhatun anil ismi sannan kuma tana kare mutum daga sabo in mutum yana da wani saban da ya rasa yadda zai da shi ya rika tashi yana sallah yana neman yanda Allah zai bashi zai hana shi wannan abu wa takfirin ai sannan lisayyi'ati sannan kuma tana kankare zunubai idan mutum yana yawan sallah da daddare yana kankare mai zunubai wa mataradatun ai lidda'i anil jasadi sannan kuma sallar dare tana kore cututtukan da za su kama mutum a jiki tana maganin cututtuka idan mutum yana yawan sallah da daddare ana kare shi daga cututtuka a wani wurin aka ce Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi ma mutane uku dariya saboda jin daɗin aikin da suke aikatawa mutane uku Allah yakan yi masu dariya saboda jin daɗin aikin da suke aikatawa na ɗaya daga ciki mai tsayawa da daddare sallah na biyu wanda yake yin sallah a cikin sahu tare da ƴan uwansa musulmi ba wanda zai ware rika sallah shi kaɗai ba ko shi wane ne abu na uku sahun da za a yi in jihadi ya tashi saboda haka mutane sukan zo wani lokaci idan jikinsu ne zai wahala ko ko za su rasa wani abu wanda jiki ke jin daɗi sai hankalinsu ya tashi sannan su rika rasa kuma abin da zai sa rai ya shiga azaba ba su damu ba annabsu tabki anid dunya wa ma fiha wa laqad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin aba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha mutum yakan yi kuka idan ya yi asarar rai idan ran jikin shi ya rasa wani abu kuɗi ne ko wani matsayi ko wani abu ya yi ta kuka ya yi ta kuka har saboda neman matsayin zai iya yin abin da zai raba shi da Allah kwata-kwata nan na gaya maku na ce maku wata rana na zo a ofis ina na je ina zaune kawai wani ya zo dama ni yake jira ya shigo ya ce malam tambaya nake da ita wata muguwar tambaya na ce to muguwar tambaya batta ya ce a da Allah ka bari in tambaya ni na gane ni ni dai na ma rasa abin da zan ce masifar zamanin nan ya ce wani ne yake neman matsayi wai zai samu yana neman ya samu matsayi an ce an kai sibin shi can gaban inda za a sa hannu amma dai wajen bokan shi bokan shi ya ce mashi to sai ka tashi tsaye samun wannan matsayin ba za ka iya samun shi ba sai ka tashi tsaye me za ya ce za a yi ma aiki ne na musamman sai dai aikin da wuya wuyan nan ya ce mashi kowane abu ne a gaya masa zai iya ya ce za ka iya ya ce zai iya ya ce to abin da za a yi sai ya je ya yi lalata da uwashi ya kawo mashi shi ne mahaɗin ya ce a ba shi kwana uku aka ba shi kwana uku ya je ya zo da shi bokan ya kalla ya gane kai lalle wannan ya ce gaskiya ka yi ƙoƙari ga yaman yadda aka yi ka samu wannan abu ya ce a to dama yana zuwa gaishe ta ai yanzu sai suka je da shi da wasu suka danne ta shi kuma ya sa abu ya rufe fuskar shi suka ya danne ta ya danne ta ya samu sai bokan ya ƙara ce mashi to ya ba shi kwana uku ya dawo bokan nan kafin kwana uku shi ma sai ya kwashe kayan shi ya gudu ya ce wannan ya fi shi iya iskanci ya ce idan aka zo bai samu wannan matsayin da ya nema ba wallahi zai sa a yi balangu da shi ya ci balangun ba abin da zai dame shi wannan zai iya sa a yi balangu da shi ya ce balangun nan tun da yi mamaman shi wannan wannan wannan jafa'i to auna ka gani jiya muna magana da wani ba a son kiran suna ne ya ce akwai wanda fa yanzu nan kana ganin shi kamar abin nan ya ce sai an kabbarta sallah shi bokayen shi sun hana shi sa goshi a ƙasa naka da an kabbata sallah ko ya shiga ciki sai ya wuf kun ku fara sallah sai dai ku juya ku ga sai dai wurin da ya tsaya da an kai sujada ya ya gama a guntula kan yace wani shi mutuwa yayi sai aka ga duk rigar shi shi kuma aljihun su hudaddu ne duk rigar shi aljihu huje aljihun wando huje aljihun riga huje aka rasa wai to menene hikiman duk aljihun riga huje aljihun wando huje sai wani abokin shi ya ce a ai wani sirri ne wannan ai ba sa shi bai sallah da alwala to dole in an zo wani wurin kowa ya yi alwala shi sai ya alwala amma in ya shiga sallar sai ya sa hannun shi cikin aljihu ya biyo ta ɗayan aljihun na san kun gane tunda ya san in Allah lubi al'aura da alwala ba ta guntule ba to sai ya lalubo ta wannan shine amfanin aljihun burmamme kowane burmamme izawi shedan nake ba su wannan shedan ne ke gaya masu shi shedan duk abin da zai fusata Allah shi ke so mabiyansa kuma shi ke so su shi yasa in mutum ya riga ya shiga wannan kungiya ta shedan kakkai tunanin Allah tare da shi duk abin da ka sani mara kyau zai iya aikata shi anan fa aka to hanyar binnin gwari fa barayi yan na faɗi magana nan koyaushe ne nan suka tare mutane suka tare mutane ana tunanin kidnapping za su yi ana tunanin kwashe masu kuɗi za su yi suka ce yau da azumi ne lokacin suka ce yau ba kuɗi za su hansa ba saba ma Allah za su yi ina masu azumi duk mai azumi ya fito masu azumi duk suka fito sun ɗauka za a ce masu azumi an masu afuwa ne ka ce duk wanda yake azumi ya fito ya tsayana duk wanda ke azumi ya fito ya tsayana duk wanda masu azumi suka taru suka fito jingim kusan mafi yawancin mota duk wanda ta zo masu azumi da yawa wanda ba sa azumi a ce ba kwa azumi su ce ba sa yi a ce ku zauna cikin mota masu azumi ku fito masu azumi suka fito suka taru suka je sai suka je motar su kawai suka kwaso ledojin fiyo wata suka ce kowa ya dau ya sha yau so muke a karya azumi a tun kusa ta da mu karya azumi yau so muke kowa yake azumi ya karya shi shine kawai in ka sha fiyo wata ko ma mota ba ba shi kudi ba shiga mota in ka sha fiyo wata duk wanda ya sha ya shiga mota su ce wuce da ma so suke yau so su yi sabo so suke yau su yi sabo To, littafi muka karanta nan da ku nan aka ce an yi irin su ko wanda za su ce in ba a yi masu ruwa ba su ce ko dai Allah ya mana ruwa ko mu husata shi in bai mana ruwa ba yau sai mun ba shi haushi a tambaye su me za ku yi sai su ce za mu samu wani bawa ne daga cikin bayan Allah mu kashe Allah bai son haka nan to mun husata shi ko ya mana ruwa sai Allah ya ki bari a kashe shi ne ruwan to amma iyaka hukunci kenan to saboda haka muke yayi Allah tabaraka wataala dan haka wannan idan ana yin waɗannan za a samu waɗannan ayi waɗannan kiyamul laili ayi waɗannan aikace aikace za su ba da abun nan wannan shine da dan abun da nake ganin na so in dan tsokaci jiya akai amma dai lokaci ya kare to mu taso mu shiga inda za mu shiga yau al matlabur rabi' ne ko tamaratut taqwa fa'idar wannan mene wannan taqwa domin duk abin da za a yi in an ce ka dasa itaciya da wani zai zo ya ɗauko wata itaciya ya ce maka wannan itaciyar nan an ta ka dasa a gidanka a janta ka tambaye shi ka ce menene fa'idata zai iya ce maka ai wannan itaciyar da kake gani inuwa gare ta sannan tana ƴaƴa a cikin ƴaƴan ma akwai mai ana samu kaga ga inuwa ga, ga inuwa da za a samu ga ƴaƴanta kuma ana ci sannan kuma cikin ƴaƴan kuma ga mai kaga abubuwan amfani da yawa za a samu akan irin waɗannan to shine abin da ake ce masamarat kaman ka dasa itaciya yanzu takawa din nan kaman wata itaciya ce aka dasa mai karfi to wace riba za a yi ga wanda ya samu takawan nan ya dasa ta zuciyarsa wani fa'ida za a samu ina fata an gane at-taqwa laha thamaratun yujniha shi yasa na kwatanta mana da itaciya الثمرات أي التقوى لها ثمرات يجنيها المتقي في الدنيا والآخرة يتولى التقوى wato tana da wasu fa'idoji ko ‘ya'ya da mai wanda ya yi taƙawan zai tatsinka abin ranar lahira don an zo lahira ya tatsinka yana ci hamma watakila dalilin ya samu da yawa hatta dalilin shi wasu su ci arzikinsa su ma su ci waɗannan ‘ya'yan tun da ƙur'ani ya bayyana mana cewa wallazi na amanu wa taba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahim dan haka kenan idan mutum yayi takawa ya bi yayi aiki za a ci fa'idar da har wani nashi ma zai more ta wataƙila iyaye ne mutum ya zo shi ne ya yi kirki fiye da mahaifansa in Allah ya bashi matsayi sai ya ɗaga mahaifan saboda ya ƙara jin daɗi ko ko a'a mahaifan ne suka yi ɗan bai kamo su ba shi kuma sai a ƙara mai matsayi a kai shi kusa da mahaifansa saboda ya ji daɗi kamar an ba shi an ba su ceton shi kenan kaga kenan ko ina akwai fa'ida wa ala hasbil amali kuma kun gani ko kuma gwargwadon aikin mutum ba a ta ba za ba ta yin aiki ba gwargwadon aikin nan bisifatil muttaqin da sifofin da muka faɗi ba an faɗi sifofin masu takawa ba gwargwada yadda mutum ya ɗauki waɗannan sifofin ya yi amfani da su ko ya aiki da su ya kunu sabaqu fil husuli ala hadhihi thamarat gwargwadon haka zai zama tsere zai kasance ana rige-rige wanda ya wuce ma wani nan ne za a samu wa zai wuce wa zai wuce ma wani gwargwadon yadda mutum ya aikata da yawa ba a zuwa a ce ga abubuwa nan guda goma ana so aikata su ka aikata ɗaya wancan ya aikata tara kuma a ce bi iri ɗaya za a samu sakamako mustahil ko jarabawa ce akai haka ba a yi an ce a ansa tambayoyi goma ka zo kai ɗaya wannan ya yi duka kuma a ba ku maki iri ɗaya sai dai malamin azalumi ne ko kuma kai da kai goma jagwalgwalo amma in dai ka amsa su da kyau wannan ya yi ɗaya wancan ya amsa goma kuma amsawa mai kyau ba a sa ran maki ya fito iri ɗaya a nan duniya kenan to balle wurin Allah min babi aula sau da haka haka abin yake gwargwadon yadda mutum ya ɗauki sifofin masu taka wannan da muka faɗi ya aiki da su gwargwadon yadda za a samu sakamako fil husul ala hadhihi thamarati wa min hadhihi thimar ala sabil al misal lil hasar daga cikin waɗannan ƴaƴan itace da za a girba akan misali ba wai iyakar su kenan ba wannan shi ne gwargwadon yadda za a samu fa'ida idan mutum ya yi da yawa to zai samu fa'ida da yawa idan ya yi kaɗan zai samu sakamako ɗan kaɗan awwalan al'intifa'u bil ƙur'ani bil ƙur'ani kare walfauzu bi hidayatil irshadi wa hidayatil tawfiqi qala Allah ta'ala alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin shi qur'ani al-intifa'u bil qur'ani al-karim amfanuwa da al-qur'ani mai girma mutum zai amfana idan mutum ya samu ya yi aiki da shi ya bi abin da ya kamata walfauzu bi hidayatul irshadi sannan kuma mutum ya farabauta da shiryarwa irin ta datarwa abin nan irin ta shirya a nuna masa hanya aka samu ya rabauta misali kaga qur'ani ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakinna allah yahdi man yasha kai baka shiryarwa zuwa ga wanda kake so Allah shi ke shiryar da wanda ya gana ma wani wurin kuma aka ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakka kaga ayoyin ga su guda biyu wancan an ce baka shiryar da wanda kake so wannan kuma an ce kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakka malamai suka ce abinda ake nufi na farko wannan nabiyin wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hidayatul irshadi kenan wanda zai nuna wa mutane ka nuna mutane ka ce ga hanya annabi yana wannan wancan ko da aka ce baya yi shine shiryarwa ta datarwa ka datar da mutum bayan ka nuna mai ka sa kuma ya shiryu wannan hannun Allah yake kuma haka ake ko yanzu za ka gani ko ɗanka ko matarka ka nuna masu duniyan nan cewa su yi wani abu in ba shiriya ce Allah ya bada ba za su aikata ba ba za su yi ba za su jima amma matsa musu hadisin nan da aka yi maganan kiyamun laili cewa aka yi Allah ya ji kan mutumin da ya tashi da daddare ya yi sallah ko da raka'a biyu ne bayan nan kuma ya tada iyalinsa su ma suka yi sallah har in bata tashi ba ya ɗebo ruwa ya shafa mata a fuska ta tashi ta yi sallan nan za a wuni mala'iku ne masu addu'a in ita ce ta tashi shi kuma bai tashi ba ita ma ta yi sallah ta yi sallah shi ma ta tada shi in bai tashi ba ta shafa mai ruwa a fuska yanzu kuna ganin mazajen irin wannan namanin namu ne mutum za a shafa mai ruwa a fuska ya tashi sallah bai bugi mai mai tadawan ba ko shekaran jiya sai da na fi ansa fatawa wadda ta tada mijinta ya tashi ya faffaura mata bari ya ce in ta ƙara tada shi yana bacci to abin da ya fi wannan zai biyo ba ya ce wa ya ce maki in ina bacci ana tada ni wai a ce in sallah ya faffaura mata mari to balle ta ce wadda ta farilla ce fa sallah asuba ya tashi yi balle yanzu wannan lokacin da corona ta zama ita ce makiyar ibada tunda wasu yanzu kwata kwata ma sun daina sallar tun ya kwanta sai sai sadda ya ga dama ya tashi tunda ba masallaci ba kiran sallah unguwannin da yawa ba sa ko kiran sallah ba sa yi to haka mutum ya kwanta kawai sai sadda ya ga dama ya tashi ya yi hirar shi sadda yake so sallan kuma ko gashi yana ji an wasu ma za su yi can ya ce ai corona ya ci tare da su ya sha tare da mutane ai zauna ai hira ai dandali amma lokacin sallah ya to kowa ya je ya samu yanda zai sallah corona saboda corona ai ba ba ma ganin duk kowa ma na gani ai to saboda haka sun daina sallah kwata kwata kuma dama abin da ake so kenan abin da ake so kenan a daina bauta Allah ba wai ni ne kaɗai na gani ba kun gani da Trump ya nuna Ka'aba ya ce wannan wurin da ake zuwa ana taruwa nan mutane yana zuwa ko da yaushe su zo su yi hajji da umra su su zo ko annabin su ya ce su ta zuwa nan sai mun yanda za mu yi mu hana mutane zuwa nan wurin ko ba kun kaɗai na gani to haka ya ce to kuma tun yau ne wannan ba kawai maimaitawa ba ai magana ce wadda sabaqahu man sabaqahu tuntuni ma an yi ta ba shi abun nan ba haka ya ce sau da haka abu ne shiryayye ko akwai wani abu ciki akwai wasu abubuwan da yawa to kuma nan na ba ku labari wani ya tashi je auro yarinya shi ba ba wai ba wai ba wai wanda ya zo kawai ya iya alifin ba'un bane kawai ya je shi ma a biyu ya yi karatu ita ma yarinyar ta a biyu hasali ma yana gaba da ita saboda lokacin da take 200 level ce na 400 level yana gaba da ita da shekara biyu amma suka saba aka gama makaranta suka ci gaba da haya aure ta aka tafi abuja aka je kullun sai ce ta tsaki kullun ta kalle wani lokaci kawai zai ta buga tsaki ta ce a me ke faruwa ta ce wata tun dai tana tsaki ba ta cewa komi ran nan ta gaji ta ce i made a wrong choice wallahi i made a wrong choice tana regretting ne i made a wrong choice choice abinda ta yi dreaming a kan shi ba shi ta samu ba yanzu shi abin nan ya saba ma dreaming din da ta rika yi ta ya saba mata ranna ya ce mata to menene abin da kika yi dreaming ta ce wallahi ita ta so ne a ce kawai ni na so ne I, I had wanted ni in samu a smart guy you know a smart guy you know wanda za mu zo kawai a smart guy mu je a mingo mu sha ice cream mu sha drinks mu danyi rawa gidan rawa mu dawo mu zo mu abin nan amma ita ta zo ta sa aya wallahi I made a wrong choice na zo na samo ka ranar litinin azumi ranar alhamis azumi kullun da huwan abun sahur da abun buɗe baki ya ishe ni kullun gidanmu kamar ramadan kullun gidanmu kamar ramadan duk sati sai kai azumi kuma karfe uku na dare sai ka tashi kai ta sallah kai ta sallah kai ta sallah sannan ka tafi sallah asuba kuma ka dawo in ka dawo sallah asuba ba za ka kwanta ba kai ta karatu duk ka dame ni da qur'ani kai ta damuna kai ta karatu kuna ganin wannan ce za ta da ta yi sallah ta ce ana damunta kullum a dame ta da karatu kullum ga da daddare karfe uku ya tashi ya fara sallah ga azumin litinin ga azumin alhamis ga karatu kullum karatu shi kullum karatun qur'ani kai ita ta yi ram choice sai ji haka shi kuma mai hankali ne bai faɗa ba sai tashi shirya ya gama abin da zai yace ta zo ta shiga mota ta shiga mota ya kai ta gidansu ya tadda baban ya maimaita ma baban ya ce ga abin da ya faru ya ce haka ta ce ya ce ke zo ya kira maman zo ki ji abin da yarinyar nan ta ce ma mijinta haka ka maimaita bangana sai baban ta ce yanzu da na ce kake faɗi abin nan sai da kika faɗi ya ce a ashe kun sani sai ce yana zuwa ya je mota ya rubuto takardar shi ya kawo ya ce to baba a yi haƙuri tun da kun sani ni na ba ta dama ga sakki na yi mata ta je ta auri wanda ya daidai da ita ko Allah azurta shi da nashi daidai da shi ya batta bayan lokaci Allah ya sa ta samu daidai da ita smart guy ta aura aka kuma je a mingon aka sha ice cream aka sha komi aka sha har da babbai da ya shawo babban nan ya kawo su gida da kyar ya zo ya ajiye ta kawai sai ta ji shi a kicin yana bari bararam yana bari yana bari mi kake nema ya ce yana zuwa wai mi kake nema ne kake bari ga yama yanzu ba ka ya ce yana zuwa can dai ta matsa ya ce wuka nike nema ce wuka me za ka yi da wuka ya ce bari ki gani ya samo guda biyu me za ka yi da su ya ce wallahi yau sai na kwakwale maki ido ce sai na kwakwale maki ido ido ya ce wallahi sai na kwakwale su tana ganin kamar wasa ya fara takarta ya fara ta fitar da gudu ba takalmi ta kai gida shine da safe mijin mijin ya shi fake gaya min mijin ya yace shi ke ba da kai tsaye na ji labarin na isnadi dai muttasili eh isnadi shi da kari eh ka gani ali da yawa barakallahu isnadi da ali eh ba sai da wani ya je gaya ba shi ya bani labari da kai to yace yace yace da zabe yace a dauke ta mai da gida yace ida gida yace gidan mijin ki smart guy ta ce wallahi ba za ta ware iko to dalili aka raba aure kenan shi mai ban wannan labarin shi da kanshi kuma ya bani labari ya ce ba Allah da kake gani kaga bariki mutane ba Allah suke kallo ba yayi waya yayi waya tun lokacin wannan wayan da sai wani da wani cellular na zo mai karatu cellular nan yana ta cellul yana ta waya yana ta waya aka ce wajen minti 30 kun san ko lokacin minti 30 a wannan wayan ya fito ya ce malam ka ya haƙuri ya ce kasan bariki ya ce kai malam yan bariki akwai yan bariki na ce to Allah dai kyauta ya ce in ka ji abin nan da zan maka labari malam bara watakila baka taba jin irin shi ba na ce to ba ni tun da kau kai ma kana jin mun taba ji ba ya ce wadda muke wayan nan da ita matar abokina ce ta bugo man waya tana roƙo na arziki tana cewa dan girman Allah dan girman Allah in yi ma abokinmu magana don Allah ya kyala mamanta ta ce kannanta dai ba magana ita kanta ba magana dama ita mata shi ce kannanta yayyanta duk masu zuwa gidansu ba magana ita yanzu babban matsalanta mamanta an ce so biyu ana ganin shi da shi da maman a amingu mamanta dan Allah ya haƙuri ya kyale maman ba ku gane yaran ba ko to kaji to ka gaya man yadda za a yi waɗannan su bauta Allah a ce taɓawa ta biyo ta nan malawakar ka ce ma wannan ka zo kai magana Allah kusa yadda za su ji ka yadda ka san wusul da nake gaya maku ku rike wusul wai yana da ma'ana sai dai mutum ya ga dama wani lokaci shi yayi hiton da zai sa wani ya gane me yake nufi a cikin amma dai wusul yadda ka san wusul wallahi ka suke ɗaukar magana addini ana gaya musu to kuma yanzu ko rikicin da aka yi nan na baya bayan da aka yi dinnan wanda har aka kai kotu me ya sababa rikicin duk da mu ruwayoyi ne muke ta ji iri-iri amma wata ruwaya ai ta nuna ma wani abin da ke nuna ma akwai matsala ciki da aka zo aka ce wannan yarinya ta kashe mijinta da aka zo aka yi ta bibiye bibiye ba ta akai an gane cewa suna hudda da mamanta bane wasu suka koma suka ce a'a ai da matan da maman ya fara hudda sannan kuma ya dawo kan diyar to kuma abin da zai nuna ma ko ba komai akwai wata matsala ka kalli da aka yi rikicin sai da aka sa ranar bukin su da ya auri diyar uwar ce tafi kowa rawa a wurin ko uwar ce tafi kowa rashin mutunci a wannan wurin da aka yi da aka yi wannan abin ta dinga tika rawa cikin auren diyarta to kuma sai suka ci gaba da hudda ita diye ta rika mai wani ka rubu da mama na shi kuma bai rubu da maman ba ya tafi wurin maman ya dawo wurin diyar a lokaci daya sau da ta gaba abinda za ta yi ita ko banda haka nan bari su rasa su duka ita da uwai duk su rasa to kalli wannan jagwalgwalo sannan haka za ka ce to shi kenan an yi wasan kwaikwayo an yanke masa hukunci an yanke mata hukunci yadda ta kashe shi ta ma an yanke mata hukuncin kisa aka yi wasan kwaikwayo aka ɗauka aka saka cikin mota daga nan kuma sauran sai yadda aka yi aka saka cikin mota mata suka aka fito aka yi ta maganganu kuma a duniya aka ce rashin adalci ne rashin wane ne wasu su ce ai tun da dai ta kashe shi a bar shi tun da ba dawowa zai ba kuma ba hatsali ma ga su da har da wata fatawa wasu suka bada wai an ce in ka haifi mace ta yi ƴaƴa biyu tun da yanzu tana da ɗa ɗaya kuma ga ɗaya ta haifa bayan shi in dai ka haifi mace ka auri mace har ta haifi ƴaƴa biyu da kai ko ta kashe ka ƴaƴan sun fanso fatawa babba aka ce an ji kuma daga wurin malami dan an ga ya mutu aka mai ƙarya shi zai fada wannan fatawa malam bakar kaji ta aiko baka ji fatawar ba cewa suka yi an ce sun taba jin wani malami ya yi karatu ya ce in dai ka auri mace hakuka ya ya'ya biyu da ita ko ta kashe ka dalilin ya'yan nan ita ba za a yi mata hukunci ba sai ta kyale ka ba mu sani ba ko bayan annabi ne aka sauko masa da wani hukuncin daban to kaga irin waɗannan su ne babban masifar da ko an kwana karatu ba za a bar shi ma ya shiga zuciyar ba ko ya shiga abin ba balle ma ya fito haye wani tasiri to ala ayyati halin wannan hidaya shi ne shiriya a samu ta hidaya da kuma tawfiq to wanda suka samu wannan wanda duk Allah ya taimake shi aka nuna mai ga Qur'ani ya nuna mai abu irshadi kenan sannan kuma Allah ya sa abin nan da aka gaya mai alkur'ani Allah ya bashi muwafaka ta hanyar yayi aiki da wannan abun to wannan shi yafi kowa rabauta shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan bayan an ce alif lam mim aka ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin saboda haka wannan littafi ne wanda babu shakka a ciki kuma shiriya ne ga masu takawa wanda Allah ya ba su sa'a suka gane wannan hidayatul irshadi wa hidayatul tawfiq muna roƙon Allah ya samu daga cikin su saniyan abu na biyu ma'iyatul lahi ma'al muttaqin taimakon Allah Allah yana tare da masu takawa ma'iyya khassa wal amma dama amma ta kowa da kowa akwai khassa kuma kamar da aka ce wa ibadur rahmanul ladhina yamshuna fil ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama ai ibadur rahman da aka ce asali kowa bawan Allah ne amma kebe su a ce ibadur rahman wani awake nufi da wannan ya nuna sun keɓanta da wasu abu to su ma waɗannan shine aka yi magana akwai ma'iyyatul lahi قال الله عز وجل واتقوا الله كجسورا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله مع المتقين sannan ku sani Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu taqwa wanda suka ji tsoron shi wa qala azza wa jalla inna allaha ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da waɗanda suka ji tsoron sa waɗanda yake su kuma masu kyautatawa ne suna kyautata kyautatawa ko wajen ibada shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala kamar kana ganin sa in kai baka ganin sa shi yana ganin ka ma'ana dai a bauta masa bil ikhlas wal mutaba'a a bauta masa ayi saboda shi ake bauta saboda shi ake bari saboda shi ake aikatawa sannan kuma akwai kwai koyarwar manzon Allah yadda manzon Allah ya karantar yace ayi haka za a yi وهذه مئية التوفيق والتسديد والنصرة والتعييد والعناية والحماية وأن أون aka ce ma'iyyan nan ta hada abubuwa guda hudu ta hada abu hudu waɗanda su ake kallo ma'iyyatut tawfiq wato Allah yana tare da bawan wajen datar da shi wat tasdid da saita shi akan daidai wan nusrati da bashi taimako wat ta'ayidi da karfafa shi wal i'anati da agaza masa duk wani abu da zai yi in zai da'a a bashi karfin tashi ya samu babu kasala wal himaya sannan kuma in wani zai taba shi ya tare shi ya hana shi Allah ya kare shi daga kan wannan yana bautan kuma tare shi ba mai komai ba kama qala ay azza wa jalla hikayatan an muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qawlihi li abi bakr as-siddiq kama yanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ruwaito aka ruwaito mana cikin qur'ani Allah ya fadi kai yana ba mu labarin abin da ya faru tsakanin annabi Muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim da kuma sahabin nan nasa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da aka zo cikin wannan kogo suna cikin kogo ya ga dai ga kafirai nan sun zo suna nan ya ce suna saman su ga kogo a ƙasa kogo abin nan ya ce da ɗaya daga cikin su zai tsaya ya kalli kafafun sama da ya gan mu ya ce kai menene yaya labarin ganin mutane biyun da Allah ne tare da su sannan bayan haka nan dai ya ga abubakar yana jin tsoro abubakar tsoron da yake ji kada fa mutanen nan su gan su zo su kashe manzon Allah kuma shine annabin karshe iya kashi can mu ba mu ji ma saban ba sannan ba ai komai ba yana tunanin haka sai ya ce mai la tahzan kada ka dika bakin ciki inna Allah ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala na tare da mu da taimakon sa wa amma al-ma'iyya al-amma amma tarayya ta Allah ce Allah na tare da bayinsa na gaba daya wahiya ma'iyya shamila li kulli shay'in wannan shine kasancewa shi tare da komi bi sam'i ama kace kada magana bi sam'ihi wa basarihi wa ilmihi shine yana ganin sa yana ganin komi na shi yana jin sa ai yana jin komi yana ganin sa kuma sannan wa ilmihi sannan yana sanin yana da ilimi akan sa ya san komi qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da ku a duk inda kuke amma wannan malamai sun ce bi ilmihi ake nufi wa huwa fawqa arshihi al-majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi haka aka ga mana cikin risala ai aina ma kuntum duk inda kuke wallahu bima ta'maluna basir Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin duk abin da kuke aikatawa da abin da aka yi da daddare da abin da aka yi da rana da abin da aka yi cikin duhu da abin da aka yi cikin haske ya sani ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur Allah ya san yaudaran ma idanu da za a yi ko da ido ka kifta a cikin duhu Allah na gani kuma yana sane da abin da yake cikin abin nan ba ya alamu sirra wa akhfa Allah tabaraka wa ta'ala ya san sirri ya san abin da ma ya fi sirrin ya fi boyuwa kafin ma aikata ya sani in gani ne yana ganin ganin ma kafin shi ganin ya zo a ido ina fata an gane salisan abu na uku almakanatul aliya inda Allah yawmal qiyama idan mutum ya samu takawa to zai samu kololuwan matsayi wurin Allah ranar lahira idan an sai lahira za a bashi matsayi kololuwa qala azza wa jalla zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya an kawata ma waɗanda suka kafirta rayuwar duniya shi yasa idan ka ga mutum kullun duniya yake ba muhimmanci shi dan duniyar ne dama ita lahira da ita da duniya fada ma suke in ka zama dan duniya sai kun yi fada da lahira kaman kishiyoyi ne in ka zama dan duniya ko sai kun yi fada da lahira in ka zama dan lahira sai kun yi fada da duniya saboda haka ba duniya muhimmanci alama ce ta kusantan ko dai mutum kafiri ne dulum ko kuma yana da sha'awan kafirci saboda su kafirai duniya kawai suka sani shi yasa ku duba wancan hadisin da aka yi magana cewa inna allaha la yubghidu kulla jawazin ja'zari sai aka ce sakhifun fil aswaqi jifatun abin nan jifatun bil layli sannan himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah Allah tabaraka wa ta'ala yana kin duk mutumin da yake shi ja'zariyun ne jawaz mutum ne wanda shi abin da ya damai a rayuwa ya za a iya tara duniya dukka inda zai samu duniya so yake sai ya tara ta sannan maganganu kuwa zai gaya mu kowa abin da ya gana ma jawaz ba ruwan shi wata kalma ya faɗi tana da daɗi ta dace in dai shi ta yi mai ko ba ta kowa ba shi zai faɗi sannan sahifin fil aswaq surutu kullum ko ina zai ta magana kullum yana nan zaka ganshi in yanzu wannan zamanin ne zai ga mutum kullum yana nan akan bututu yana magana kuma in ka je ka ga maganganun ba su da wata amfani ba su da wani amfani amma kullum sai ya yi magana kullum sai ya ce wani abu ba amfani cikin jama'a ko ina in an zo zaka ga kowa shiru shi shine yake da magana yake ta magana kullum yana da abin faɗi kuma in ba shi ya faɗi ba duk wanda ya faɗi to ba daidai ba sai shi sannan bayan haka nan kuma himarun bin nahar kaman jaki ne da rana shi abin da ya dame mi zai ci mi zai sha sai jima'i kaman dabba yadda ka san dabba haka yake ba abin da ya sani sai wannan hukun sai bayan ya gama kuma sannan ya ya koma ya bacci irin dabi'a shi ta can ya zama kaman mushe da daddare da daddare mushe da rana jaki ba in ka tambaye duk abin da kai magana na duniya ya sani kuma yana ba shi muhimmanci amma da an yi maganar lahira zai ce nan kan ba shi da ilimi bai san komai ba game da lahira so da haka wannan shine babban masifa to haka aka yi magana nan wani wurin aka yi magana nan aka ce gashi nan su waɗannan da aka ce ina ne ma a zuyina linnas an kawa zuyina lilladheena kafaru alhayatud dunya an kawata mu waɗanda suka kafirta rayuwar duniya ita kadai suka sani wa yaskharuna min alladheena amanu sukan yi izgili ma waɗanda suka yi imani ce ya akai in ku ne zababbu a wurin Allah muka fi ku a nan duniya muna da komi ku ba ku da komi walladheena taqaw fawqahum yawmal qiyamah waɗanda suka ji tsoron Allah a can ne za a yi bambanci in an je lahira waɗanda suka ji tsoron Allah su ne saman kowa waɗannan da suka rike masu izgili za a koma can a yi abin nan dinsu ku duba yanzu da aka yi magana abin nan dinnan nan a duniya idan kafirai wai rara menene wai rara auhu ya ma wannan aya cincan mutaffifi nake so in ce ya taghamazun ko wa idza marru bihim yataghamazun idan suka wuce mumine suka zo suka wuce su rike zunje suna nuna sun ga suna wai addini wai addini za ku zo za ka in ma kai kuɗa da shi ya ce addinin za a ci addinin kai kullum komi addini addini wai rara auhum ya taghamazun wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin idan suka koma wurin jama'a su dinki kalkace dariya su ne masu dariya wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun idan kuma suka gansu sun zo kusa da su ce waɗannan mutanen fa ku daina ganin kan wani abu da ke yi suke yi ya burge ku batattu ne ba kan hanya suke ba wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i wa ma ursilu alaihim hafizi aka ce ba tura su su zama masu tsaron su ba ruwan su da su menene alaka su da su amma sai Allah ce fal yawmal ladina amanu min al-kuffari yadhakun to an koma lahira a ranan nan ne masu imani za su koma su rama dariyar da kafirai su kai masu alal ara'iki yanzurun suna kan gadaje cincin yide suna kallon kafirai ga sunan an daddaure su duk matsayin su a nan duniya ga sunan zindir an daddaure su mala'iku sun kama su za su kai wuta su ko suna kallo hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an ko saka ma kafirai abin da suka aikata aka ce ka kai karshe kai mumini ne ka ce na'am an gama an gama kakka damu da duk abin da za a ce ma in dai abin akan bin Allah ne yau babban masifa a same ka kai nesa da Allah ka rasa komi amma muddin ka samu ka je kusa da Allah baka rasa komi ba kowa suna ganin ba kai ka rasa rubu da su akwai ranar bambanci ran da za a ce wa tazul yawma ayyuhal mujrimun ku ware kuma komin tsiyan mutum da kanshi zai ware ba sai an bi ana duka ana ana zuwa aka ce ga yan aljanna an gama jinjina masu aka ce ku ko masu laifi kowa ya ware ko a nan duniya idan da gaske sojoji suke yi za su yi wani abu nasu aka taru duka sojoji na wuri ɗaya ogan nan ya tashi ya yi ihu ya ce daga ran na kaza zuwa na kaza su koma nan rank na kaza zuwa nan kaza ya ce colonels duk su koma nan har da manyan major su koma nan kai kana igiya ɗaya ka je ka shiga cikin majors ka gani ko ko baka da igiya ko ɗaya ka tashi kawai ka je ka shiga cikin general guda biyu ne dama wurin watakila ko uku ka shiga cikin su kai ma ka je ka tsaye je ka zo a ganga ko igiya babu ka je wurin su ka tsaya bayan an gaya ma an ce a ware da ana haɗe yanzu aka ce to kowa ya ware daidai matsayinsa an fito daga ba ka san a ba duk daidai suke wai in an fito daga ba kuma kowa matsayin shi ya dawo to sai ka zo aka ce a ware yanzu ka shiga cikin su baka da ko igiya ɗaya ka ga yadda za su yi ma baka ma fara yi ba zai mayu ba ba a ba kwatanta da walli a lahira a sa mala'iku su sanar masu laifi su ware su dawo nan kai ka shiga ciki ka fita ka ki shiga ciki ka koma cikin wanda aka ce ko ku tafi aljanna ha mustahil ta so da haka za a yi da haka waɗannan su ne sun san duniya ai su ne sama wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah tabaaraka wa ta'ala shi yake azurta wanda yaga dama ba tare da lissafi ba sai kididdiga ba sai sa muka karanta cewa inda duk ɗan duniya ma za su taru su zo su tsaya wuri ɗaya su roki Allah in ya bada ba komi rabi'an at-tawfiq li nail al-ilmi wa tahsilihi al-ilm ilmin nafi' wa tahsilihi sai sa kuke ganin ake cewa idan kaga kana zuwa makaranta amma fa ba ta muka ce ka zo nan ba idan kaga kana zuwa makaranta ka je ko kai kadai ne daga kai sai malamin nan ana koya ma Allah ya ce manzon Allah ya ce ana nuna ma abinda magabata suka yi kana kokari ka koya ka iya kai aiki da shi alama ce ta zaka tsira a lahira amma in ka ga rayuwarka abinda ka sani kawai kai munhamik ne me za ka ci me za ka sha me za ka sa ina za ka kwana shi kadai ke gabanka ba ku da bambanci da ragon da aka daure a gidanka to wallahi wannan alama ce ta mutum in ba sa ai ba dan wuta ne in dai mutu akan wannan tunanin to alama ce ta shi dan wuta ne ku karanta ashifa da yayi maganar sa yayi maganar sa yace idan mutum ya tashi ba ruwan shi da karatu ya ilimi ya gano mi Allah ke so menene bai so alama ce ta ba zai shiga aljanna ba idan ka ga mutum yana kokarin neman gaskiya ya fahimci Qur'ani ya aiki da abin da ya fahimta ya karanta sunnan manzon Allah ya karanta abin da magabata suka ce alama ce ta cewa shi dan aljanna ne wannan aikin da ake yi alama ce ta dan aljanna ce saboda hadisi ya inganta man salaka tariqan يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ونولاك ما, ما خرج الرجل من بيته يطلب علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة باب وني متن da zai fito daga gidansa ba abin da ya fito da shi sai dan ya tafi wani wuri saboda ya ji ilimin qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hore mai hanyar shiga aljanna kenan mun karanta littafi nan tafsirul muslimina ila siratin mustaqim a ciki akai babi aka ce wanda ake sa ran a ce ya tsira ko ya samu abu shine wanda Allah ya masa muwafaka ya samu ilmun nafi ilmun nafi din nan qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fuhima minhum minhuma da abin da aka fahimta daga gare su in ya samu wannan to ya samu hanyar alaman tsira kama mutum ya dauka cewa wasa ne sai an je lahira a gane to an gane lokacin da abin ba amfani imamu shafi yana magana yake cewa ilimi darajar shi kawai ta isa mutum ya gane darajar shi ba ya kaɗan ba ce saboda wanda bai da shi ma in aka jingina shi aka ce mai ilimi ne sai ya ji daɗi ko kuma shi kanshi ya rika jingina kanshi yanzu ana ce ma malam sai kawai sai ka juyo amma mutum ya biyo ka yana cewa jahili ka gani isawi yana kai jahili tsaya kai jahili malam usman to yace to aibin jahilci ko ya isa a gano aibin sa ba karami bane ta yadda har wanda yake jahili in aka kira shi da jahilcin nan sai yayi fada kuma bai son a jingina shi da jahilcin to wannan kada ya isa ka gane ya zama baka san qur'ani ba baka san sunnan manzon Allah baka san abin da magabata suka ce ba ko kadan baka da shi ka gane kana cikin masifa sai dai za a ɗauka a ɗauka ba za a ɗauka ba kuma a bari amma dai ma'aziratan ila rabbina mun riga mun faɗi ya abin nan mu saboda haka aka ce wani wurin wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah in kun ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku ya sanar da ku abin da ba ku sani ba wallahu bi kulli shay'in alim Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ga dukkan komai khamisan a tsaya nan ko ya ci ya cika da wala wakar ya yi wajen to wala wakar ji ba na ganin agogonka kake kake gane kai ma ya cika ne za ka gado ka bututu to ya cika a tsaya da gobe sai a yi khamisa in kai ka khamisa ashe kun ga yana ma da ƴaƴa ne ashe shi khamisan ɗauke yake rataye yake da kaya to to khamisan gadan in qaddara Allahu lana al-baqa Allah taimake mu Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da mu waɗannan abubuwa ina jin rashin daɗin a ce karatun nan ‘yan kaɗan ne muke jin karatun nan ya zama ba mu duka ba ne muke jin karatun nan muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu mafita game da wannan hali da muke ciki Allah ya ba mu mafita da tsarkin sunayensa al'amura hannun Allah suke idan mafita ta zo ba yadda za a yi za a same ta bi izinin Allah ta'ala sai a yi ta haƙuri mai ta haƙuri muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala shine mafi sanin hikimar da ta sa yi haka muna fata Allah taimake mu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقب ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين